اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu da littafin Sahih Bukhari muna fata Allah ya mana muwafaqa da abin da zamu karanta Allah ya mana muwafaqa da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da saurara ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya farma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jiya an fara babul amri bi tibal janaiz wannan hadisi an karanta shi hadisi na farko wanda na fi shi ne wata sarauto ana cikin bayanin shi sai lokaci ya yi saboda haka kamar yadda imam bukhari ya rubuci wannan hadisi ci haddasa abu walidi قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن السويد بن مقرن عن البراء رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العادس ونهانا عن عانية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقصي والاستبراق wannan shine ƙarshen hadisin da muka karanta jiya wanda ba a fassara shi duka ba an fara wanda hadisin bara ibn azib ne radiyallahu tabaraka wa ta'ala an yace manzo Allah sallallahu alaihi ya umarce mu da abubuwa bakwai tadodi guda bakwai sune sab'in ay sab'i khisal sannan sab'i khisal din muke cikin sai ce ya kuma hana mu abubuwa guda bakwai na farko dai amara na bitti ba iljina'iz wanda shi ne watan mudabakar hadisin da tarjama dama al'amuru bitti ba iljina'iz a cikin shi to sai fara da abin da ke da mudabakar abin da dalilin ya kawo hadisin fa shi ne bitti ba iljina'iz amara na bitti ba iljina'iz to sai fara da shi bin janaza wanda jiya an ji bayanuna na fuka hau akan mai matsayin bin janaza ko raka janaza mai raka janaza ina zai tsaya zai shiga gaban ne kamar yadda wasu ke gani irin imam malik imam shafi imam ahmad hanbal abu hanifa duka abinda suka tafi a kai kenan kuma da dalilai da hujjoji kamar yadda muka jijiya wasu kuma inda kan sahabbai irin su sayyidina ali ibn abi talib karama Allah wajen rabbi an yana daga cikin waɗanda suke ganin abin da ya fi mafifici ga wanda zai raka janaza ya tsaya baya ya tsaya baya sai a sa janazar gaba shi yana baya baya shiga gaba ba sai na ali abin da yake ya tafi akan shi kenan wanda ya zo a musannaf na abdulrazzaq ya ce abu sa'id al-khudri ya tambayi sayyidina ali ibn abi talib akan abin da ya shafi watan raka janaza yace shin shiga gaban janaza shi yafi koko a'a tsayawa bayan ta shi yafi abinda ya tambayi sayyidina ali kenan to shine sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu to shine sai sai sai ce ai shiga gaba shi tsayawa bayan janaza yace ya filada ya filada kuma yace sai da rantsuwa yace wallazi ba'atha muhammadan bil haqqi yace lal mashi خلف الجنائز يجي أفضل من الماشي أمامها يجي كفضل الصلاة المكتوبة ala ta ɗauyi ya ce fifikon a tsaya a yi sallah a raka janaza mutum ya tsaya baya to fifikon da ƙarƙanin shi da wanda ya shiga gaba kamar fifikon sallar ta ɗauka ne da sallar farilla haka sai na alaji sai abu sai da alhudu ya ce to yanzu wannan ka faɗi ne da fahimta ka koko daga abin da ka jiyo daga sunna annabi ne ka riko daga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai sunna ya fushi sai sunna ya fushi kamar shi za a ce ya wannan ra'ayi shi ne ko abin da ya ji daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace to wallahi na ji shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na ji shi daga manzo Allah ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba ba so hudu ba ba so biyar ba ba so shida ba ba so bakwai ba na ji shi daga manzo Allah tun daga so ɗaya ba sai da ya kai har sau bakwai in ji rawi har sau bakwai laji daga annabi sallallahu alaihi haka cewa yin raka janaza a tsaya baya ya yi lada kamar kwatan mukwacin fifikon sallar farilla da nabila sai ce to amma duk da haka abu sai da kudure ce to na koga a a sayyidina abubakar da sayyidina umaru suna shiga gaban janaza to shi ko yaya wannan lamari yake na ga suna shiga gaban janaza haka yace to sai sai na ali karmallahu wajhu wa rabbi alu yace to Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu haka yace yaghfirullahu lahum yace Allah ya gafarta musu su ne mafifita a al'umma kwarai da gaske ta al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam amma su kansu sun ji haka daga manzo Allah su kansu sun ji haka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya hana yake sa su su yi haka tausayawa da gudun cinkoso kaga mafitar da sai na aliyu ba su ke mafitar da sai na aliyu ba su kyakkyawan mafita saboda kyakkyawan hali sai ba su mafita abin da ya sa su ma suke haka ba wai don ba su ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sun ji haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya sa su haka waton kasancewar gudun cinkoso in aka taru ga baki ɗaya bayan janaza to za a yi cinkoso a taru kuma a matsu a wahala wani abu shi yasa suka guji yin haka ba don ba su sani ba su ma da kansu sun san cewa yin tafiyan nan a bayan janaza to shi ya fi lada bisa da wani to ya dai kawo da yawa maganganu da yawa a tsakanin wannan tattauna ta abu sa'id al-khudri da sayyidina ali akan dai tsayawa gaban janaza ko kuma bayan to cikin hukumar da wa iyadatul marid ko sannan iyadatul marid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da gaida mara lafiya gaida mara lafiya yana daga cikin abubuwan da ke kankare zunubai na wanda ya ji ga da mara lafiya domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ya tabbata manzo Allah sallallahu daga ɗabi'unsa gaida mara lafiya manzo Allah sallallahu yana zuwa gaida mara lafiya har waɗanda ba musulmi ba manzo Allah na zuwa gaida su da ya ji an ce sahabin shi bai da lafiya takin zai tashi je gaida shi karami ne ko babba ne har ma waɗanda ba sahabban shi ba kamar kafirai manzo Allah sallallahu yana zuwa gaishe su domin bai hudan nan da ke zubar da kazanta a ga inda manzo Allah sallallahu yake wucewa sai kwana biyu bai ga an zuba ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lafiya na kwana biyu ba zuba kasantar da ake zuba inda muke wuce wannan ba ce to me zuba bai da lafiya zala ce bai da lafiya to an je mu gaida shi aka je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaida shi ce ai ban san baka da lafiya ba abinda naga an saba zubawa ne ban gani ba shine dalilin ma in san baka da lafiya to sai kunya ta kama shi aka ce ya musulunta to watan falalar zuwa gaida marar lafiya a ya zo a cikin hadisi Allah ta baraka wata hadisi kudusi ne ya ce ba wa na na yi rashin lafiya baka je gaida ni maridutu maridutu ba na yi rashin lafiya fasarar maridutu na yi rashin lafiya ya ce ya ce ya ubangiji kai fa'u duka wa akar bulalamin ta ya zan je gai da kai kai ne ubangijin talikai tashin farko ma ya zan fahimci rashin lahirka ya ce ai mara da abdi fulanun bawa na wani ne rashin lafiyar da ka je gai da ni da ka je gai da shi lawajartani indahu kaji kuma wata sabuwa yace ai bawa na wani to an gano maridu din a maridu abdi ne a ga bawa na wani ne ya rashin lafiya yace da kuma ka je gaida shi lawajartani da ka same ni inda gurin shi ai lawajadtu thawabi inda lada na nan na aje da ka tafi da ka same ta duk wanda je gaida shi ma'ana wanda ya je gaida mara lafiya zai isko lada ta ubangi ta baraka wa ta'ala ta lada ta Allah da shi to ya da tumari yana daga abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da shi gaida mara lafiya to to wa ijabatu da'i da kuma watan wa ijabatu da'i da amsa kiran mai kira mai kira ne kira ko gayyata shi kira ya danganta da ko gayyata ce ko kuma mutum da ya kira ko kuma wata shawara shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya umurce mu amsawa amsa mai kira sawa'an kira ne kan wata bukata ko gayyata ce akan wata harka kamar daurin aure ne ko wata walima ce ko wata biyafa ce ya tare da da sauransu to a amsa kiran musulmi yana daga haƙƙin shi in yi kira ka ƙasa saboda kiran bawa ce yana daga makarimar akhlaqi in ya kira walima to ka amsa matukar dai ko ya kira wata diyafa to ka amsa matukar dai babu abin da ke munkari munkari abin da shari'a ta ki babu shi a wurin matukar ba za ka cutu ba a addinance lallai wajibi ne ka ce ka amsa wajibi ne malamai abinda suka ce ko ma azumi mutum ke yi na nafila ya gayyace shi ya tafi ya ci abinci mana ka ga sai kare ke saboda bi saboda muhimmancin amsawa wasu sun ɗauke shi a matsayin wajibi waɗannan wajibai ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake zanowa wajibai ne wasu abinda suka fahimce su da su wajibai ne kuma hadisin gaba haqqul muslimi alal muslimi khamsun to daga ce akwai wannan da haka wasu fahimce shi akan wajibi ne wasu ka ɗauka akan sunna ne to ala yi tara dai akwai muhimmanci cikin mutum ya gayyace ka ko biya ba ko wani abu wato mai kama da wannan inda babu munkari ciki to a ansa malam munkari ba haɗuwar maza da mata munkari ne ba wani abun da za a gudanar wanda yake Allah bai yarda da shi ba a wurin sharadi na biyu kenan sannan kuma abincin da za a kawo wurin abinci ne wanda yake halali mana abin da aka halarta shi ba har ba a halarto da abin da yake haramu kamar a ce to wurin saboda akwai wasu yana da wasu abokai wanda ba musulmi ba to kyautata musu ya sa an halarto musu da abin da suke sha'awa shi ne giya tare da ba an kawo giyar da kowa ba a dan yana da wasu keɓantattun mutane to amma in dai za a kawo giya a wurin ko ba don kai ka sha ba to dai halatta ka sifa saboda an halarto da munkari a wurin ko kuma ya zama dukiyar da zai ciyar din da waɗanda ya gayyato dukiyar haramci shi ba a ce wadatu ce kuka daga asa dukiyar haramci ka tabbatar da bai da wata hanyar da yake samun kuɗin sai ka to shari'a ba ta yi da ta yi ba ko kuma ya zama na cewa yana da hanyoyi akwai ta haram da akwai da ba ta haram da kare shuhage to waɗanda suke masu tsantsini sun ci kasa masu tsantsini suka ce saboda wannan rikici kada a tafi saboda dukiyar shi yana da ta haram yana da ta halal to gudun ba a san wace ce ya ciyar da jama'a ba lokacin da ya gayyata ba za ka to sai a kyale shi ba za a biyu ba kaga to balle wanda yake dukiyar shi da haramci gaba ke daya da haka wannan kuma ko da kowa ne shugabanni ne waɗanda za su azurta kansu ta fuska ta haram ko da dukiyar al'umma su azurta kansu da su to in sun kira shari'a ce ba a saboda an san ba su da dukiya sai ta haram ko ba suna da hanyoyi biyu din su ma su kuma masu tsantsiri su cika da su kaga sabane da ake yanzu sabane da ake yanzu da shugabanni za su yi kira akan wani abu ko biya ba ko walima ko kaza za ka ga ba a bari kowa kuma masu addinin ba a bari su waɗanda su za su yi tsaye su ce a'a bai dace ba za a gaba a barin su ba ma ba a barin su ba wanda ba a gayyata ba za ka ji maka gani kai a ba a gayyace shi ba abin da Allah ya ce kai faɗan da zai yi kenan kaga saboda min saboda bai tsaya ya yi la'akari da ire-iren abubuwan da Allah ya yarda ya halarta ba saboda ba mai da Allah a ciki abinda za a gayyato shi a ci a wurin haramci wanda ya gayyato shi bai da wata hanya sai ta haram ko kuwa yana da gurbatacciya da ta haram da ta halal to masu ɗanɗeni irin sufaye da halarwa ta su ja ko ala su ba su ba su mada ba su ba to amma ala ayi halayen ba waɗannan to shi ko matsayin shi na musulmi wajibi ne a kansa ta kai to ijabatin dai wa nasril mazlumi da a watan taimakon wanda aka zalunta yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da su wanda aka zalunta a taimake shi ka taimaki wanda aka zalunta ba tare da la'akari da kana da alaka da shi ko baka da alaka ba kada ka dauka ina da zumunta da shi ko wani zumunta da shi ko ko ina da alaka da shi ta kodda ko ban da alaka in ban da alaka kowa zai zalunce shi ba damuwa a'a da zaran musulmi ne to yana da haƙƙi a kanka ka taimake shi zaliman ka ta musulma an zalunce shi ne ko ko shi zalunce za ka ce amma na sai kawo nasirin mazlum taimakon wanda aka zalunta a nan sai magana kan abin da ya shafi wanda aka zalunta kadai ka taimake shi kuma kada ka ji nauyi kada ka ji wato nauyin wanda ya zalunce shi kai Allah ka kika in dai bature wanda bai san Allah ba ko bai san sakamakon wani tabaraka wa ta'ala ba zai yi tsaye kwato mu wani yanci tare da rufe ido ba ruwan shi daga ci ya daidai ko bai daidai ba sunan shi mai kare yancin dan adam to in dai mai kare yancin dan adam zai murje ido don ya ya taimaki wanda aka zalunta to ya wanda yake mai bin umarnin manzon Allah sai manzon Allah ne ce wa nasrul mazlum za ka taimaki wanda aka zalunce shi ba tare da akari da wato jin nauyin wanda ya zalunci ba yana daga cikin abin da Allah sallallahu alaihi ya umarni da shi annan wani murarin kasami sannan da kuma kubutar da rantsuwar musulmi kubutar da rantsuwar musulmi musulmi ne zai rantsuwa ya ce wallahi ba zan yi kaza ba sai an yi man kaza to ka ka bar shi cikin wannan kangi da kurkuku na rantsuwa kuma kana da yadda za a yi ka fanso shi ka kubutar da shi daga wannan to in kai haka ka saba abin da ake so ka kubutar da rantsuwarsa menene ya ce ba zai yi din ba sai an yi masa to in kana da iko ka kubutar da rantsuwar tashi kai mai wannan abin dan dan ka kare shi daga yin kari saboda in ba baka ka mutum ne ya rike ka ya wahala ya wahala ya wahala ya ce wallahi ban rabuwa da kai sai ka ba da kaza yau sai ka ba da abin da zai ce ya koran zuwa ya ce wallahi bai rubuwa daga sai ka bashi abin da zai ce wani kuma kana da abin da zai ce wani to ko ba ka bashi ba dole ka je kyale to yi ka je kyale ka yi ya yi kari to shi da ka ce in kana da yadda za ka yi da ya rubuta da ce wallahi da ku fari ko ka hata to zai yi kaza matsala kuma aka diba aka ga bukatar nan tashi ta gaskiya ce bukatar nan tashi ta gaskiya ce to ka kubutar da kari ma'ana ka kubutar da rantsuwarsa ka kai kari sai ka biya mashi bukatarsa wannan shine ibrahim kasani wata nusa ce ibrahim muqsimi kubutar da mai yin rantsuwa kubutar da mai yin rantsuwa warar bi salama da kuma gaida wato mai da sallama juyar da sallama annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace watan ya watan ya umarce mu in ji wannan sahabi bara'un azim ne ce manzo Allah ya umarce mu da mai da sallama shi mai da sallama ya fi sallama ƙarfi yin sallama mutum ya fara ya ce assalamu alaikum shi wannan wanda ya yi ya hilala amma shi koma yawa ya fi zama ƙarfi ma'ana inda shi bisa ganin dama ya ba sallama tun kai an saba su ganin dawa ba wajibi dole ne amma wa ya filada cikin su wanda ya fara shi ya filada shi ma ya samu ladan wanda ya amsa amma kuma da bai da Allah ya rahmata Allah to in aka ce mishi ya rahmata Allah to sai ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum wannan shine abin watan abubuwa guda bakwai da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni wannan hana ya hane mu an sabbin dangane da abubuwa guda bakwai to Aniyatul tabbas shi ne amfani da ƙwaryar azurfa, ƙwaryar azurfa, ƙwaryar da aka yi da azurfa mutum ya yi amfani da ita ko wajen shan ruwa ko alwala ko cin abinci kuma ko menene ƙwarya ta cin abinci kamar tasa an yi ta kamar tasa ko kwano ko kofi ko menene da aniya abin da za a zuba wani abu ciki to aniya kenan ko ƙwarya ce an yi ta kamar sifin ƙwarya ko kamar sifin akushi ko kuma kamar kofi ko kamar duka ya kushe aniya to wanda aka yi da azurfa to haramun ne da istimalinta ba za a sassan ya hana saboda akwai almubazarci da da ji da kai da da wato da rafahiya nuna alfahari a cikin amfani da hanyar jirfirla sannan kuma da dina da tsarin zahabi watan zobe na zinari zobe na zinari haramun ne amma zobe na azurfa wannan halal ne zo da azurfa halal ne sunna annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma dai na dinari wato haram zo da dinari wannan fa ga maza ana magana ne ga maza wal hariri da kuma al hariri haramun ne amfani da al hariri shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu gabarin aiki da al hariri ko amfani da al hariri to shi al hariri ga maza ko ko gabata ko duka to malamai su suna da sabani a ciki wasu suka ce ga maza kadai yake haramun alhariri ga maza kadai yake haramun ga mata ba haramun bane domin abinda Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaita hadisi watan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radiya yace maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ahada hariran فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور الناس وذا لا تصل لك الهرير ده النار يرد الديناري أهنو هبو yace kun ga abubuwan nan guda biyu haramun ne ga mazajen al'umma ta haramun ne ga maza na al'umma ta to akwai wato riwaya Abu Dawud ta kara riwaya Ibn Majah ta kara kan riwaya Abu Dawud da cewa hillun li inatihim halal ne gaba tare to da haka wasu malamai suka dogara da wannan alhariri da dinari halal ne gaba tare amma haramun ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace haramun ala dhukuri ummati haramun ne ga mazaje da al'ummata wasu kuma suka ce akwai da yawa sahabbai da aka ruwaito da yawa halaccin amfani da alhariri da dinari ga maza an ruwaito daga sahabbai da yawa wasu kuma suka ce da mazan da matan duk haramun ne saboda ne saboda li'umumin nahayi nassi na cewa da alhariri to bai ce bai raba ne ba amma wasu ka ce a'a to ai akwai sunna da takan zo mutulaka wata sunnan ta yi tafiyinta yana daga cikin bayanin sunna akan sunna ba mu yi cewa sunna zo ba bayanin sunna kan sunna sunna na sharhin sunna daga ciki akwai inda wata sunna za ta zo da ilahi wata kuma ta zo ta yi tafiye ai ka ga cewa wal hariri da al hariri wal hana al hariri haka mutlaqan lil dhuhuri wal inas ko to sai ga wata riwaya ta taro ta yi taqayidi ta ce lil dhuhuri ummati kaga wannan sunnar ta yi bayanin wancan don ta yi taƙayyidin itlaqin da wacce suna ta yi to wadibaji da dibaji wal qasi da qasi wal istabrak da istabrak da dibaji da qisi da istabrak duk alhariri amma akwai bambanci shi dibaji alhariri mara kauri kaga kenan alharirin ne amma wajen saƙa sai aka yi saƙa wadda take arabiya
arabiya ma'ana mara kauri felin belin da ka sai a ce maraka min dibaji dibaji mara kauri maraka min alharir wa dibaji to istabrak ba sai aka ce ma balusa min min alhariri alhariri amma da saka shi an saka shi da kabri to duk alhariri mai kabri sunan shi istabrak mara kauri talabele arabiya kamar ana ganin ciki ma to shi kuma wanda shi ne dibaci to shi kasiyu ba shi kuma kasiyu ba da tufafin alhariri ba ne da auduga sai aka yi mis da alhariri to yin mis haɗa alhariri da wani alhariri to shi ne kasiyu an dangana shi da wani gari ne wanda ake saka shi can kusa da garin dimiyana kusa da dimiya can kasar misra ne to akwai waɗanda suka shahara a wajen abin nan ɗin shi a wajen saka shi to sai ana dangana shi zuwa gare su shi ne kasai da istabrak shi ne ma gano zumin al-dibaji abin ma gano zumin al-harir al-hariri min kabri shi ne استبرق wanda zuciyar cikin alƙur'ani
حدثنا محمد amma ai an diba za a ga shiddin za a ga shiddin eh to shi na bakwai yana can zai ambace shi a wasu wurare za ka ce shi mai mantuwa ce bi ambace da shida na bakwan ba za ce wanhana an sab'in to amma da aka zo lissafi sai aka diba shidda ne to shine watan maisara maitara shimfiɗa ce ‘yan gajera ja yadda kasan darduma take suna amfani da ita a kan watan siddi na dabba akwai kaɗa a cikinta nan an sa kaɗa da kaɗa an sa kaɗa sai aka sa wannan kyallan mara kauri nan ka zama kyallan mara kauri sai aka ɗinki sai ta yi kasan darduma to ita ma da alhariri take to ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin abin da ya zana ita mai fara din nan su ne a ko a ko an ambace shi mayatir ko mayatir al-hamra al-mayatir ko al-mayatir al-hamra to shine cikin na bakwai din dan shi bai ambace shi a kitabul libasi a kitabul ashriba zai ambace shi da ya kawo yurin kuri goma haka shi wannan hadisin amma nan sai bai ambace shi ba za ka wasu ka ce shimmantuwa shi shehun bukari ya yi wanda imamun bukari ya kafa da gare shi ko ko a imamun bukari wajen lissafi ya ɓasa lissafi ya ɗage watan kai ko idanu daga wannan lamba ta bakwai to ala ayyuki halin da imamun bukari ya ambace shi can a kitabun libas to
حدثنا محمد حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن العوزائي قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد الصلاه وعياده المريض واتباع الجنائز واجابه الدعوه وتشميت العائز تابعه عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ورواه سلامة بن روح المقيم
حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن الاوزاعي قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا سعيد ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العابس وانا حديث محمد يا تقدم تونيني daga ciki aka ce Muhammad ibn Abi Salama Muhammad ibn Abi Salama kaga nan an ambace shi da sunan shi ga mutlaq an ba nisba ba dangane to ya malamai suka ce الإمام كلاباني يجي إمام البخاري يا رويتا لك محمد بن أبي سلمة أما بي أبدنا نتاشي يجي محمد بن أبي سلمة سيدي سيدي حدثنا محمد بن كوي أتكين كتاب الجنائز don haka yuqalu inna muhammad ibn muhammad ibn yahya az-zuhri yace muhammad ibn yahya ne yace az-zuhri eh muhammad ibn yahya az-zuhri وقال في أسماء الرجال في أسماء رجال الصحيحين محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن زئب أبو عبد الله الزهري النيسابوري يجي روى عنه البخاري في الصوم والإب والجنائز لا أزال سكانهم واتن ون محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن الزهري طبعا قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه ان عمرو بن ابي سلمه نتقدم عن الاوزاعي يا كربو دغ الامام الاوزاعي الامام يجي الاوزاعي الاوزاعي ba sunansa ba da sunansa abdurrahman ibn amr al-uzali abdurrahman ibn amr al-uzali shi kuma yace akhbarani ibn shihab yace muhammad ibn muslim ibn shihab al-zuhri ya zanzan da mu qali yace akhbarani sa'id ibn musayyib yace sa'id ibn musayyib ko sa'id ibn musayyib ko wanne ana iya cewa haka imam sarkani ya faɗa can cikin sharhi muwatta yace ana ce da shi al-sa'id ibn musayyib ko musayyib ya ce sa'idun musayyar ya ba ni labari an da abu hurairu da abu yallahu ta'ala an bukari ya ce sadai abu hurairu ya ce sami ita rasulullahi sallallahu ta'ala da yi alihi wasallam ya kudu ya ce na ji manzo Allah sallallahu ta'ala da yi wasallam yana faɗa abinda manzo Allah ke cewa haƙƙul musulmi alal musulmi khamsun haƙƙin musulmi akan musulmi biyar ne a wani wuri ya ce sittun shidan haƙƙin musulmi a kan don haka wasu suka fahimci haƙƙoƙin nan alwajibu ne ai me Allah ya wajabta ga musulmi ya kiyaye daga haƙƙin dan uwan musulmi ya kace kansu abubuwa guda biyar ne na farko dai rabbus salami in yi mai sallama wajibi ne haƙƙin shi ne in bai amsa ba ya sauya haƙƙin shi ya ci haƙƙin shi in yi mai sallama ya ƙi amsa ya ci haƙƙin shi ya tauye haƙƙin shi kamar ya ɓaci kudin shi ne kamar yana bin shi bashi ya rike ne eh duka in ka ji an ce haku wani abu na dole da yake rataye akan wani to haku kenan wa iyyakum bil marid in bai da lafiya a je a gaishe shi haƙi haƙi shi don haka wasu malamai suka dauka wa inna akan wajibi akan wajibi ne wasu kuma suka dauka a a mustahabi ne wannan an so ne domin yana daga cikin makarimul akhlaq na maki sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyar da al'umma wattiba'ul janaizi da da je raka janazoza din janazoza raka janazoza wa ijabatu da'wa haka in ya gayyace ka ka amsa gayyata yana daga hakkin musulmi akan musulmi in ya gayyace shi ya amsa kamar yadda bayani ya gabata can a wancan hadisi na barakun ibn azib radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa tashmitul ais da gai da wanda a tishawa gai da wanda a tishawa yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi waɗanda abubuwa guda biyar ta ba abu abdurrazza abdurrazza mai musannan as-san'ani ta ba abu ya yi wa amurubunu abi salama watan mutabara wane ne abdurrazza ibn hammam as-san'ani ya yi wa amru ibn abi salama mutaba'a to me ma'anan mutaba'a gawa amru gawa amru ibn abi watan amru ibn abi salama ya karba daga usan daga usan ya karba a to shi ma abdul razzaq as-sanani shi abdul razzaq ibn hammam shi ma ya ji daga usani kaga sai a ce riwayar abdul razzaq tana bara baya ga riwayar amru ibn abi salama قال أبن يجي أخبرنا معمر يجي معمر يا با ملاباري معمر بن راشد يا با ملاباري هذه المتابعة ذكرها مسلم واتم مسلم إمام مسلم يا ويجيتا رحمه الله ورواه سلامة عن أقيل هكذا سلامة سلامة بن خالد بن أقيل الأيلي شما ويتدك أقيل سلامة بن روح بما بلبان الوالي يأتي سلامة كوي شيء سلامة بن خالد بن أقيل الأيلي
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا قد- إذا قدرت بأكفانه to wannan dai kafin mu shiga wannan bani mu san waɗannan hadisai da aka kawo su menene dalilin kawo su dalilin kawo su fa al'amru bi tibar jinaisi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam akan raka janaza akan raka janaza sawa'an za a shiga gabanta da musu dalilai ko za a tsaya baya da musu dalilai ko za a haɗa kafaɗa da kafaɗa duk an yi duk wanda ya halarci da ba abin da ake saɓani a kai wani bilada wani bilada ba wanda aka ce haramun ne ko wanda ba wanda aka ce ba a yi amma wani ya bilada a ciki wani ya fi daidai da sunna ko wanda ya rojo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda shari'u ne alaihi salatu wassalam in ya zan tunda manzo Allah ya rika janaza bai taɓa tsayawa baya ba to abinda a hukunci shiga da kawai to amma sai a rubutu ya shiga gaba ya tsaya baya don a gano in gaba ka shiga ya yi daidai in ba ka shiga ya yi daidai yanzu ta rage wajen malamai su gano wani ibada sai a gano wani annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallallahu ta'ala alaihi wasallam nan ne za a gano wanda ya ibada amma ko wanne ne halal ne babu dukhuli ala al-mayyit ba'da al-maut idha udrija wannan babi imamu bukhari ya ce wannan babi na shiga babu dukkan babin shiga alal mayyiti ga wanda ya wafati ba'da al-mauti bayan wafati idza udrika bi akbari in Allah bai cikin likafanin shi to a shiga ai gaishe shi ai ban kwana na karshe tsakanin ka da shi to wannan babin shi zai magana a shiga ai ban kwana na karshe bayan an sa cikin likafani an lullube shi a yaya fuskar don a gaiki ai mai addu'a ai ban kwana na karshe da shi to shiga wannan shine imam bukhari ya magana to حدثنا بشير بن محمد أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالصريح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل ببرد إبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها
حدثنا بشر بن محمد بشر بن محمد يا زنتدم قال يا اخبرنا عبد الله يا عبد الله يا زنتدم شيء عبد الله بن المبارك قال يا اخبرني مامر يا مامر بن راشد يا زنتدم ويونس ده يونس بن يزيد الايلي كاغا كينن معمر بن راشد واتن ده يونس دكان سو سو كربو daga الامام الزهري قال يجي أخبرني أبو سلمة يجي أبو سلمة يا بني لباني أن عائشة رضي الله تعالى عنها تنبئ من عائشة لا تبت قريتا زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرته
iyalin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ta ba shi labari قالت تجي أقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على فرسه من مسكنه بالصلح يجي سنوك صلح النبي صلى الله عليه وسلم أنا إلهي جل قومي الليل ربي أوان أوان سبيل الليل ربي فكان يسمع صلح hatta na zala har ya sauka fadakar masjida yana sauka shiga masallaci falam yukallimin nasa bai ce ma kowa kana ba hatta na kala ala aisha har ya shiga wajen mumina aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala na fatayan maman nabiyya kawai sai ya tashi kai tsaye ta sama manzo tayammama bi ma'ana qasada an-nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sai ya nufi manzo Allah ba wanda bai tsaya ba bai magana da kowa ba وهو مسجل وديجي يعتد النبي صلى الله عليه وسلم على الأدبر مسجل فلا الله صلى الله عليه وسلم على الأدبر ببرد حبرة واتم برغو إلى متان يمن ميرو دروبي ميزان زان فكشف عن وجهه سيأي فسك من الله صلى الله عليه وسلم فأكب عليه ya kuma kifu ya kifa fuskar shi akan fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qabbala ya sumbaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun baka ya ta kuka sun na baka ya kuka fa qala bi abi anta wa ummi ya rasulullah mahaifina da mahaifiyata ya nabi yallahi ban sa ne gari la yajin Allah la yajin Allah wa alaikum mota sai bayan wannan mutuwa ya rasulullahi Allah ba zai haɗa maka wata mutuwa ba mutuwar da Allah ya rubuta ba shi ya rasulullahi kai mutuwar da Allah ya rubuta kai za ka kai in ka shiga kabari ya rasulullahi ba wata mutuwa ba kamar da kowa in an ya shiga kabari za a tuhu mala'ika masu tambaya a dawo mashi da rai yan dawo mashi da rai ya karɓa tambayoyi zai sake wafanti amma manzana sallallahu alaihi wasallam wannan da Allah ke cewa innaka mayyitu wa innahum mayyitun ko kuma da mai gaba da irin waɗannan aya wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ya rasulullahi wannan mutuwar da Allah ya rubuta kai Allah ba zai jarrabe ka da wata mutuwa bayan wannan wasu malamai suka ce yadda kai wa fatin watan Allah ba zai matar da shari'a ka ba shari'a ka tana da ilamin kyamata yadda kai wa Fati wannan cika alkawari ne na Allah amma kana nan raye a wata rayuwa ila mai kiyama ta zai zuwa tashin kiyama la yajma Allahu Allah ba zai tara mutuwa biyu ba gare ka ya Rasulullah قال أبو سلمة أبو سلمة يأتي فأخبرني ابن عباس عبد الله بن عباس يا بني الأبان رضي الله تعالى عنه ما الله تبت gare أن أبا بكر الصديق أبو بكر رضي الله عنه إذا لا تبت قريش يجي خرج وعمر رضي الله تعالى عنه كودا سيدنا أبو بكر كي فتوة daga wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai na umar yana ta magana da mutane yana cewa duk wanda ya ci maza Allah ya wafati zan sare da kai sai na umar yana sai na Musa alaihi salam yana zuwa ganawa da Allah yi kwana a fari wanda Allah ya rigar Allah ne ya dawo فقال سيدنا أبو بكر يجمع سيدنا عمر اجلس كزونا فأبى سيدنا عمر كوتي شبهيبا saboda tsananin tashin hankali faƙala ya ce iblis ka zauna ba a baya ki zaunawa a ta shahada abubakar sai sai na abubakar kawai ya fara wata mukaddima tun hutuba shi ne ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah radiyallahu ta'ala an idan la tabbata gare shi fama la ilaihin nasu sai kowa ya koma wajen sayyidina abubakar dukkan jama'a koma wajen sayyidina abubakar da ana wajen sayyidina umar sayyidina umar ya ce duk wanda ya ce manzo Allah ya ba shi zan sare shi munafiki ne munafiki munafikai suke suke murna da mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace yace in ba munafikai ba ba ne jin dadin wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda yake faɗa haka yana jin dadin wafatin ne munafiki ne haka sayyidina umar ce to shi ne sai duk jama'a kuma ta sai na abubakar wata raku umar suka ba sai na umaru ba ƙala sai sai na abubakar ya ce amma ba amma bayan godiya ga Allah da salati ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da wannan shede shede aman kana bayan shede shede da salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam faman kana minkum يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله duk wanda Allah yake bauta mawa fa inna Allah hayyu la yamut Allah raye ne bai mutuwa qala Allah ta'ala ay Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw aw qutila in qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هكذا وسيجزي الله هو سنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ai manzo ne kuma manzanni sun yi wafati gabanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kuma in yayi wafati ko kuma an kashe shi wanda wannan kaddarawa ce ba annabin da aka taba kashewa bayan daga ba annabin da aka taba kashewa bayan daga to bisa ga kaddarawa afa in mata to in yayo fati aw kutula ko an kashe shi in kalabtu za ku juya ala aqabikum ku juya bayan ku zuwa kafirci ku bar musulunci sai na abubakar ya karanta wannan har ya zuwa ƙarshe in kalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falyadurru Allah shay'a duk wanda ya juya kuma kafirci bai cuci Allah da komai ba wa sayyidillahu shakiri da sannu Allah zai saka ma waɗanda suka gode da abin da manzo Allah ya zo musu da shi na musulunci da imani suka bi Allah suka riƙe abin da manzo Allah ya ba su wallahi laka annan nasa lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzala al-ayat yace wallahi kai ka ce mutane ba su san Allah ya sauka da wani ayat hatta talaha abubakar har sai na abubakar karanta ta fatalaqaha minhu an-nasu sai yanzu kamar yau ne mutane ke karɓar wannan aya daga sayyidina abubakar fama yusma'u basharun illa yashruha a wannan lokaci yana karanta ta kamar an fasa tsawa kowa amawa yake da ita وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا abin da ya sa imam bukhari ya kawo wannan shigar annabi sallallahu shigar sayyidina abubakar annabi sallallahu ta'ala sallam yana kwanci bayan wafati wanda shi ma gani yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen wato usman bin mas'ud usman bin mas'ulin da ya wafati annabi sallallahu alaihi ya shiga wajen shi na lullubi ya fuskarsa ba za Allah ya rika kuka har hawaye suna suna suna zuba ya kasan watan ruwa har hawaye ke zuba a fuskarsa sai da fuskarsa kullu kukin sai ya jike da hawaye sallallahu alaihi wasallam saboda yadda ya ga usmanu marƙulin kwanci to sai zamo abinda sai na abubakar ne ya gani daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ma da ta faru haka don haka yayi wannan halin da sai na umaru ya shiga hali ne wanda yake mai tsananin ɗimautarwa ta ƙarshe babu wani abu dasha ɗimuwa da musiba mai kilmewa kamar wannan hali da al'umma ta shiga matsayin annabi sallallahu ta'ala sallam ya sadu lokacin da za a karanta za a ji musiba ta kuma sabuwa za a ji ta kuma sabuwa sai na abdullahi ibn abbas ya ce wata rana muna tare da sai na umar yana khalifa yana rike da dirra bulalan da dirra to shi ne sai muna zagayawa yana rike da ni shi yana yaro karami amma saboda iliminsa sai da sai na umar ya kusanto da shi har da cikin sahabbai ba su jin daɗi saboda tsarin ƴaƴansu ne amma kuma an zo an haɗa su da shi kafaɗa da kafaɗa wanda sai na umar ya ce akwai abin da na gani ne kamar yadda aka saba ji to abin da yake cewa muna tafiya da sai na umar sai yake cewa ibn abbas ka san abin da ya sa na faɗi maganganu na na ran mukatin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shekaru ma da yawa yace ka san dalili yace a ban sani ba yace ni ina kallon aya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida ni abin da na fahimta ga wannan aya cha cha nake Allah zai bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ayyukan manzon Allah shi ne su ma'ana mu yi a gaban idon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda cewa wa yakuna rasulu alaikum shahida to sai da dauka Allah ne wannan da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan ya shahada amana dan ya halarci ayyukan mu ashe da na fahimta ba haka bane haka shi da abin da sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa masa ala ya hada dai abin da ke ciki shine ad-dukhul al-mayyit nan za a ga cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kolin kafani ba a yi masa ba kolin kafani ba a yi masa ba amma dai yana rubuce ne shi kuma tarjama ta ce idza udrija fi akbari to me alaka idza udrija fi akbari a tarjama aka ce amma hadisi ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanka a mashi balle a maganar likabari a lokacin to hukunci abinda an mudabaka mudabaka cewa lullubin da annabi sallallahu alaihi yake ciki daidai yake da likafani daidai yake da likafani ba a buɗewa in ba wato waɗanda suke muhimmai ba za su buɗe su mushahada shi su su yi bankwana to sai wannan lullubin wannan mayafi da aka lullubin to sai da matsayin likafani sai da matsayin likafani amma za a ga kai tsaye ba maganar likafani ba ne ya ce kuma a tattaba ce za mu zarge biyan bani in an lullube shi a cikin kafanin shi